والصلاة والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a 28 ga watan Safar hijira na da shekara 1447 kalandar nasara kuma 22 ga watan 8 2025 wadda da aka saba a ranar irin wannan ta juma'a muna karatu a wannan risala ko wannan littafi mai taken zahiratu za'atil iman na babban malami al-mu'asir الشيخ العلامة محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى wannan kuma shi ne darasi na goma sha uku za mu tashi shafi na talatin da biyu daidai kan bangare na uku na littafin wanda kamar shi ne bangare na ƙarshe a cikin ko a yadda ya tsara littafin wannan bangare shi ne ilaju zafil iman maganin raunin imani ko hanyoyin magance raunin imani mutum na rayuwar shi ta musulmi kwatsam sai ci karo da wata matsala sai imani shi rubi cikin abin da duka malam yi mana bayanin akalla manya-manyan ko mafiya shahara ko mafiya bayyana cikin abin da suke raunana imani to yake cewa rawar hakimu fi mustadriki fi mustadriki al-imam hakim ya fitar a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihaini wa tabarani fi mu'jamihi da limamu tabarani a cikin mu'jam ɗin an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala dukkanin su hadisi marfu'i daga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ka annahu qala shi manzon Allah ya ce wanda ana neman dai tabibul qulub kai ba kaman shi likitan da yake warkar da zuciya ko san zuciya shi ne ya faɗa wata magana yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu kama yakhluqu as-sawm lallai imani wallahi yakan kode a zuciyar ɗayan ko a cikin ɗayan ma'ana mutumin da ka sani da koshe yake da imani wallahi sai wata guguwa ta kada laifin da yake kaurace ma wasu saboda sun aikata shi kuma sai zai na aikatawa laifin da yake fada in an aikata sai kuma zai na aikatawa laifin da yake kyama kuma sai ga shi ma yana aikatawa ko ma yana kira zuwa gare shi ko kuma yana wanke abun ko yana ba shi kariya ai da duk ba a fahimci kaza kaza kaza ba shine aka ɗauko maganganun shi na da aka haɗa da na yanzu sai ga kamar akwai tukka da warwara sai to mun ga wani din ya canza ne sai to imani ne ya rauni to lallai imani da ya khalaku khalaka ya khalaku shine kodewa ire da tufakan kode ka samu musamman yaji mai duhu ko mai zaba za ga ya iya kodewa to imani yana kodewa fi jawfi ahadikum a cikin dayu imanin da ke cikin zuciyarmu sai kawai a waye gari ya kode kama ya falaku sau kamar yadda ka san tufa na kodewa kaga in tufa ya kode sai ga an daina sashi sai ka ga an raba da kaya sai ka ga ana ayyukan da da ba a yi da shi ko in wurin alfarma ne sai a daina zuwa da shi in wurin da ba na wata alfarma ba ce kaɗan sai a tafi da shi to imani ma na yin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku roki Allah da a koda yaushe ya rika sabunta muku imani idan ana wanke yadi ko ana tura shi zai kubuta daga kodau da kodewa sai yake yi to imani kullum yana buƙatar a sabunta shi to da me ake sabunta shi akwai hanyoyi da yawa na sabuntawa mutum ya riga tuna manufar da ta sa aka halicce shi mutum ya riga hararo girman Allah ya riga hararo haddarin zanabi ya rika hararo kyakkyawan tanadin da in mutum bai samu wannan tanadi ba aljanna kenan ya yi asara rayuwa ya rika hararo mummunan tanadi da masifar da za ta samu sai mutum ya auka mashi ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار Allah duk wanda ka shigar da shi wuta wannan mutumin ka gama kunyata shi mana iya ɗan farazinin da za a yi wa bawa yau a zai lahira a ce ga lissafin ka a hau to shi ko me amfanin rayuwar duniyar da yi ina waye da lafiya da basira da tattalin arziki ina kaza ina kaza ina kaza na ni'ima wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matan ba la tuhsuha duk ni'imomin ya ita yaya an kinta su wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur to mutum ya rika hararo irin waɗannan so da dama in ka hararo girman Allah da kai imani da shi ka hararo kaskancin shedan din da ke so ya raba ka da Allah sai ka saba mu shedan kama idan gidan mutum ya rufe ya bi duniya shahawa da shubuhat suka lullube shi shi kenan sai imanin mutum sai ya kodi kuma wayannan ababen da ke kodar da imanin su ne ababen da ke raunana imanin kuma suna da yawa kaga samun duniya ko son duniya samun mulki ko son mulki kai da kake fada kake kwadaitarwa akan ayi da Allah a je makaranta a yi sallah a jami'i a yi sallah a kan lokaci har a gaba ka da ko kobo kana murmushi cewa na ya aka yi ne ga cewa Allah na samu sallah a jami'i amma ana ba ka wani katon ofis sai shi ya ce maka to yanzu bayan kana fita a gaba akwai insecurity shikenan sai ka ji ya ce ya samu wata fatawa an ce akwai wasu lalurori in ka zo fatawar lajinar da'ima jalladi na ba iyaka a shafin da ba rubuta ba to akwai wata fatawa a ciki shi kenan ko kuma shi ɗaya rika nuna mashi kaga da sadakar da kake yi ta hana kai kai arziki da wuri a shaitan ya yi kuma alfakara wa ya amurkun bilfasha sai ga mutum kawai ya fara rowa sannan bi da shi ya bayar amma da ya samu kuma sai yana rowa ga akwai waɗannan ababe wanda suna ko dan da imani to annabi dai ya umarce mu dan nan ba za mu ce tsoron shawara ba ta umarni ne irin na mai tausayi irin shi bil mu'minina raufur rahim da ce mu rika roƙon Allah ya rika sabunta da jaddada mana imani a cikin zukatan kenan abin ba karfin mu bane sai mun hada da addu'a ita kuma addu'a ana yin ta ne tare da hadawa da sinadaran karbarta rawul hakimu fil mustadraki wa huwa fi silsilati sahiha zaka samu wannan hadisi a cikin as-silsilah sahiha na Malam Albani wa qala al-Haythami fi majma'i az-zawaid al-Imam Ibn Hajar al-Haythami a cikin majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid a mujalladi na dai shafi na 52 shi ma ya kawo shi rawahu Tabarani shi shi al-Haythami a cikin majmu'u zawaid yake cewa al-imam at-tabarani ya rojo shi fil kabiri a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir wa isnaduhu hasan ya'ni bi zalika yana nufi da wannan maganar annal imana yabla imani yana tsufa fil qalbi a zuciya kama yabla thawbu kamar yadda tufa ke tsufa a jikin mutum ko ga mutum idza tara'a wa asbaha qadima idan ya dade ko ya wayi gari tsoho idan ya ɗauki dogon lokaci sai ga taban ya tsufa kuma ba makawa ne sai ya tsufa wannan misali aka baya ya ce wa ta'atari kalbul mu'mini fi ba'dil ahayi ahayan wani lokaci a wasu lokutan kuma sahabatun ta'atari kalbul mu'min wani girgije na iya lullube zuciyar mumini mumini fa mai imani sai wani girgije sai ya zo sai ya lullube ta min suhabil ma'siya daga giragizan saban Allah ko sai ga mutumin da aka san shi ga taka tsantsan da kiyayewa amma ya tafi fa ya zulimu daga nan wannan mutumin sai kaga ya fara zalunci sai ya fara saban Allah sai ya fara kaza sai ya fara kaza wa hadhihi suratu to wannan surar ma na lullubewar da girgije kan yi wa wasu zukata mana zunubai kan su lullube wasu zukata to shi ma annabi ya buga mana misali sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi fil hadith sahih tun fadin shi a cikin ingantaccen hadisi da yace ma min al qulub qalbun babu wata zuciya daga cikin zukata illa walahu sahabatun face a tattare da zuciyan nan akwai wani abu kamar girgije ka sahabati kamar kamar girgije da kasan yana lullube wata idan abin nan wata ya gudu to za ka iya fahimtar garin da hadari in ka garife shi irin wata na sha hudu bayan isha za ka ga ya haske amma can kawai sai ka ga a yau ba farin wata kana ɗaki za ka ce garin nan ko akwai hadari ba musamman yadda damina ne to bayyana malam kamaru mubi'un in alatu sahabatun fawwalan kwatsam watan nan na da hasken shi kawai sai ka ga girgije ya lullube shi fazzalama daga nan kawai sai ya baki kirin mana sai ya ju ya ce idza tajallat anhu fa za'a idan kuma girgijen da ya lullube shi ya gushe sai kuma ya dawo ya haske shine to wannan misali ne da haka zuciyar mumini take za ga wani muminin wani lokaci sai ka cin mashi kamar wani shaidani har ma ka ji kamar ba wanda ka sani ba to da ko rashin tausayi rashin imani mazahiru zahir imani duk sun bayyana amma kana in ka juyo sai ka cin mashi mutumin kirki to wato ran nan da ka zo girgijen zunubi ne bai bai zuciya amma yau da ka dawo ka same shi lafiya girgijen zunubin ya yayi in zuciyar ta dawo tattinta to shi ma wannan za a ci gaba da roƙa mashi Allah in ya tashi karɓar rayuwar shi ya karɓar rayuwar shi a daidai gabar da an yaye zuciyar zuciyar ta ta ta ta ta ta, ta, kubuta daga wancan duhu na zunubi rawahu abu na'im abu na'im ya ruwaito wannan hadisi a cikin filhiliya wa huwa fi silsila sahiha za ka same shi a cikin silsilatu silsilatu silsilatu hadisi sahiha na mala albani lamba dubu biyu da ɗari biyu da sittin da takwas mujalladi na biyar kenan falkamaru ta ati alaihi a hayanan sahabatun wata wani lokaci giragizai na zuwan mashi to gatsi dau'au wanda wannan giragizai su za su lullida hasken shi wa ba da burhatin min zaman bayan ɗan wani lokaci ta zulu sai ka ga wannan girgije ya kushi watan kashi'u sai ya yayi fayar ji'u zaukul kamari marratan ukura da ya bi a sama sai hasken watan ya dawo a karo na biyu sai ka ga yayi haske a sasannin sama to haka zuciyar mumini take wannan kuma yana faruwa a matsayin alam ko alat ga mutum suka ga irin ana samun haka imanin ya zo ya tafi to ka ji tsoron da fa zai tafi musamman in asbab din ko awarin din suna nan kila da rashin mukami ne daga baya ka samu mukami kila da talauci ne aka samu wadata kila da ciwo ne aka samu rashin lafiya ko aka san haka da yana da mukamin aka karbe ko wani abu mai kama da haka to zai iya zama wani abu cikin waɗannan ya sa imani ya rika kaiwa da komowa yace wa kadhalika qalbul mu'min yadda aka bada misali da watannan haka ma zuciyar mu'mini take ta tarihi a hayanan suhabun muslima wani lokaci giragizai masu duhu sukan bijiro mashi min al-ma'asiya na ayyukan sabo fataha fi unura sai waɗannan giragizai sai su ko waɗannan zunubai sai su sha makanta hasken zuciya fa yabqa al-insanu fi zulmatin wa wahsha sai mutun ya wanzu a cikin duhu da ɗimuwa nan ce alwahsha rashin madafa shi ma bai ma san me ma zai yi ba ya shiga wani irin yanayi ya zama a ruɗe to akwai matsala kenan fa idza sa'a li ziyadati imanihi idan yayi aiki domin karuwar imani shi wa sa'ana billahi azza wa jal ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki in kasha tilka suhab ko suhu waɗannan giragiran sai su yayi wa ada nuru kalbi sai hasken zuciyar shi ya dawo ya zibu kama kana sai ya rika haske kamar yadda yake duka ana ba shi sakon cewa to akwai matsala don imanin ya kamata ya rika ci gaba ne ba ya rika irin wannan ɗaukewar ba ya dawo wa min al-murtaki zatil muhimma fi fahmi qadiyyati qadiyyati dha'f al-iman yana daga muhimman al'amura nan ce al-murtakizat yana daga muhimman al'amuran da za a mai da hankali a kansu shi ne abinda mutum ya rakkaza al'amarin shi a kai ma rakkasta alaihi a amrak fi fahimi kaziyyati za'afil iman cikin matsalar raunin imani wata sauri ilajihi da kuma suranta yadda za a magance raunin imanin to yana daga muhimman abin da za mu yi la'akari da shi huwa ma'rifatu shine mu san cewa annal imana yazidu wa yanqusu dama fa imani yana karuwa wa yanqusu kuma yana raguwa sabanin aqidar khawarijawa da yan jahmiya wanda suke ganin a imani baya karuwa wai imani iri ɗaya ne yadda ka tsare su da aka da imanin mafi lalacewar wannan al'ummar da imanin abubakar suka ce duk ɗaya ne so kawai dama ta suka yi kawai ita aljanna ana shiga ne kawai inda da imani kuma imanin nan abu ne kwaya ɗaya tal ko ya zama akwai shi ko ya zama babu shi kaga yanzu ba za ka zo ka ce wallahi wane rabe rai gare shi a ko ya mutu ne kawai ko yana da rai ko ya mutu ko yana da rai in ko aka ce yana da rai to bai mutu ba kenan in kuma aka ce ya mutu to ya nuna bai da rai kenan amma dai wannan duka miyagun aƙidu ne da lallai ba abin a sallama musu ba ne ko a yadda da su da haka mutum ya fahimci cewa imani na karuwa sai yanzu ya za a yi imanin ka ya karu ayyukan da kake yi na alkhairi su karu ayyukan da kake na sabo su ragu wanda kake mu'amala da su ka kiyaye ka kiyaye da yanzu kana canza wasu abokan wasu in kai mu'amala da su zai tafi maka da imaninka su kawai abu na duniya ne wasu kuma ubadul dirham wa dinar ne ko dinar wa dirham wasu kuma za ga su ne ne suke fantamawa su ne suke fantama a mutum nan aka kai su kasashen turai suka dawo suka fara sukar iyayen babu hayyar sallan nan kuna nan sai kun yi ta a ayin wa turai mun gano ko ba ka yi ta ba wani damuwa ko ya zo ya ce mama hayan sakaran abincin nan kike ci kaga tana kada kuka ya je turai a ga imani ya riga ya rage wani shi eh a turai ya ga haka ake yi ba kai wani stupid ne wallahi sai ce sorry sorry sorry ba a Najeriya an shiga da kai lungu kuma haka ya kamata Allah ya shiga da mutum lungu wanda ya je ya yi wa a turai a jamus ba zagin ko yara yaran shi na ta mai rashin kunya zo su zazzage shi sai mai stupid sai mai waye a'a sai shirya dabara matar kuma ba turiya ce yar can ce kima wutar da yake nan ya shirya dabara ya ce to za a zo gida su ga 'yan uwa ba kano ne a ba suka taho a airport suna ta mashi rashin mutunci duk jakunkunan su shi ya ɗauka sun ki ɗaukan komai har da kasu to da su ba a taɓa su dokar ƙasa ce a ba ana sauka airport aka je wajen jakunkuna ya ce su ɗauka suka ce ba su ɗauka ba ya mangare shi ko yaron sai ya ruga ya faɗa wani ɗan sanda. Yaro ka kira ma aboki aiki. Sai ofisa caka na ce ɗauka yaki, ce kai, sai ka ɗauka. A shi ne da aka dace ce kuma inda za ku. Me wanda ya suka ce mutum ya suka girma. A ai nan in ka faɗa wa DPO shi ma ya san ai DPO ya san gaskiya. ai har da shi za a taimaki gaskiya amma can yanzu sai ka sha ɗauri kila ma a ce ka biya su diya kai ka bata musu lokaci yace wa hadha min samimi itikadi ahli sunnati wal jamaa wannan magana ta cewa imani yana karuwa yana raguwa yana daga cikin manyan dunkulallun ko manyan al'amura na ƙudiri ko na aƙidar ahlus sunna wal jama'a fa innahum yaquluna su suna cewa anna ya rubuta anna ma kuskure ne anan ya kamata ya zama inna ne saboda idan inna ko anna din duka biyun akwai su hamzatu fathi inna da kasru hamzati inna idan ya zo a bayan alƙaunu ko duk wata kalma da aka ciro daga alƙaunu to inna ake cewa ba a samu alhamdar fata qala inna qala inni abdullahi atani alkitaba to kaga qala inni yaqulu inni qul inni alqawlu inni da kana akwai kuskure fa innahum yaquluna innal imana suna cewa shi imani lallai imani nutukun bil lisan furuci ne da harshe wa tikadun bil jinan kuma kuduri ne da zuci ai alqal wa amalun bil arkan kuma aiki ne da gabbai ai aljawari yazidu bi ta'ati yana karuwa da yi wa Allah ta'a wa yanqusu bil isyan kuma yana raguwa da ayyukan sabo gudai da ayyukan sabonka suka yawaita gudai da imanin ka zai rabu yace wa qad dallat hadhihi al-adill hada wa qad dallat hadhihi al-adilla shi ma kamata ya zama wannan waɗannan dalilai to wani dalili daga cikin alqur'ani da sunna yayi nuni zuwa gare su fa min ha qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki da yace liyazdadu imanan ma'a imani domin su kare imani tare da imaninsu wanda wannan ke nuna cewa imani yana karuwa in an yi abin da zai karu kuma milla wazini ziyadatin nuqsan in aka ce abu na karuwa to kuma zai iya yiwuwa ya rabu wa qawluhu da fadin shi wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wa sahabban shi fa minhum may yaqulu daga cikin munafukai akwai wanda yake cewa ayyukum zadat hadhihi imana dan Allah a cikin ku wane ne wannan sura ta karawa imani mu dai ta wuce ta bayan kunni to kaga hatta munafukai sun yadda imani na karuwa kenan wanda ya ce shi bai yadda ba to suna cewa ya fi karan makotan shi lalacewa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara wanda ya ga abin ki daga cikin ku fal yughayyir hu biyadihi ya canza shi da hannun shi fa in lam yastati idan bai samu iko ba fa bi lisanihi da harshen shi fa in lam yastati idan bai samu iko ba fa bi qalbihi da zuciyar shi wa zalika adhafu iman wannan mataki shine na mafiya rauni imani tunda yana rauni idan ka kasa canza abu da baki da hannu to kenan yana karuwa yana karfi idan ka samu ikon canzawa da hannu ko da baki yace wannan hadisi al-Imam Bukhari ya rawaito shi wa atharu sa'ati wal ma'siya fil imani ziyadatan wa nuqsana wa atharu sa'a burbushi ko gurbi na aikin da'a wal ma'siya da burbushi ko gurbi na aikin sabo fil imani game da imani ziyadatan wa nuqsana ta wajen karuwar shi saboda karuwar aikin da'a ko ta wajen raguwar shi saboda karuwar aikin sabo amrun ma'lum al'amari ne sananne mushahadun wanda aka gani gani na kurukuru wa mujarrabun abinda aka gwada ne Bana an gwada an ga tabbas haka abin yake falau anna shafsan da a ce wani mutum kharaja yamshi fi suqi zai fita ya rika yawo a kasuwa yanzuru ila almutabarrijati yana kallon mata masu shiga ta fitsara da tsiraici wa yasma'u sukhaba ahli suqi yana sauraron hayaniyar jama'ar kasuwa wa lafzihim da kuma ko wa lahwu wa yasma'u lahwahu yana kuma sauraron yasassun maganganunsu thumma zahaba thumma kharaja sannan sai ya fita daga kasuwar kai tsaye idan ka je wata kasuwa a Enugu ko a Lagos ko kuma dai inda ba damu da addini ba shikenan kana fita daga kasuwar fa zahaba ila al-maqbara sai kuma ya wuce makabarta kai tsaye fadakalaha ya shiga makabartar fatafakkara yayi tunani wa rasta qalbuhu zuciyar shi ta yi taushi ya kewaya kabarin wane ne wannan ya fi ni karfi ya fi ni fawa ya fi ni kaza na ma fi shi lafiya fi yake kewaya fa inna hu yajidu farqan bayyinan bainal halatayn shi da kanshi zai gane bambanci tsakanin waɗannan halayen guda biyu lokacin da yake kasuwa zai ji shi ma inda zai ga galagalar wata waya zai sata amma kan da yake makabarta in ya tsinta zai ci giya wai me ya faru bambanci ne can da yake kasuwa yana kallon fitsararru da jin surutan iska imanin shi ya yi rauni can makabarta imanin shi ya hau ke yasa da za a kama barayi guda biyu ɗaya a kasuwa ɗaya a makabarta a ce ka ba su maki na sata to bara makabarta ya fi rashin imani ya fi rashin imani saboda shi yana wurin daga ɗabi'a bai kamata yi wannan abun ba ya ce fa'idal kalbu ya tagayyaru bi sur'a sai ga zuciya malam ta canza cikin sauri ya ake daga barin kasuwa kuma imani ya canza har zuciya ta yi taushi har ido ya yi kwalla har aka tuna Allah har aka yi su gifara har koma dan shi ya ce wani alaƙatul mafahumin maudu'ina yana da gabin da ke da alaƙa da wannan ma'anar da wannan maudu'in namu ya kulu ba su salam wani sashi na magabata yana cewa manfam min fiƙihi abdi yana daga fahimtar addinin bawa ayyata ahada imanau ya riƙa lura da imanin shi yadda ka san za ka riƙa kula da kazarka ko abin hawanka ko dukiyarka ko wayarka to imaninka ya fi wayarka haɗari to da ita wayannan akwai ta a shago yanzu kana jira da kuɗi ko mai shagon ka zaga zai siyar maka kana jira ka kukun da mamashi zagi ce ɗauko wancan yana faɗi ka ce ga kuɗin ko baka siyar ba ya kawo zai sayar maka dole dala amma imaninka in yi rauni yanzu ba a shago ake siyar da cajar shi ba bai da sola bai da yan bata bai da komai aiki za ka sake yi tukuru wa ma yan kusa minhu ya kuma rika la'akari da bibiyar abin da ke raguwa daga imanin wa min fiqhil abdi yana daga fiqhun bawa yana daga fahimtar addinin bawa a ya alama kullum mutum ya sani a yaddadu imanuhu am yankusu wai imanin shi karuwa yake yi ko raguwa imanin shi karuwa yake yi ko raguwa daga cikin abubuwan da ake yawan ba da misali aka zauna ana tattauna ko dajara ta malamai ko ma a majalisai irin haka za ga ana ana yaba wa Profeso Fantani. Profeso Fantani, wani makarantarwar yake, wani zuwa ma karatun, ya zama kansila ya daina zuwa. In kuka haɗu kai magana ce ayyuka, ayyuka sun bashi yawa. Kuma idan ka je ta gajerar ofis mai da shi, a baranda suke fake ruwa, sai mu ofisin kusa da su ya shigo su shiga. Amma shi bai da ofis, digital kansila ne. ko abin nan universal ko? eh universal ka hango shi cikin tarakta ka hango shi kusa da akwatin kirkit wata na kansilan gona wata na kansilan lafiya amma wai aiki ana yi zuwa makaranta shi za a kafanta ba karamin kokari yawa ba karamin kokarin shi ne ba su da yawa irin shi ba su da yawa aka ga kawai ba an daina ganin shi ya tafi wata hidimar duniya kawai amma ka duba yadda ya rike darussansu na sati-sati a matsalacin annur ba kawai a wata so ɗaya ba duk sati ba kuma in ka ga ko ba a yi ba to sai sa'a sai dai babban lalura ga yadda ya ƙoƙari wajen fita a yi ibada ko ana fed federal executive council mitin mafi girma a ƙasar wanda ake da shugaban ƙasa don mako wasu na cewa kusan shi kaɗai ne yake fita sallah sai wanda imanin ya dan karu a satin kila ce zai je Lagos jirgin su ya rawa ya yayye ta kokarin ya ce wayo Allah ya manta wayo Allah da Hausa ya manta to ka gobe ai zai je sallah ku eh dan Allah ya san ku har yanzu muna tare Allah har yanzu dai muna tare gama haka zai je shi ya fita yi sallah ga tafsiri da azumi kullum ba fashi amma wani in ya samu wata ‘yar damar sai ka ji shuru wani ya samu wata jari shi ma sai ka ji shuru wani in ya samu wata buɗuwar wata harka sai ka ji shuru to kullum mutum ya rika bincikar kai shi wai imani na karuwa yi ko raguwa yi shi yasa hasibu an kusa kun kabla an to hasabu yake da amfani wa inna min fiqhil mar'i yana daga fahimtar addinin min fiqhir rajuli yana daga fahimtar addinin mutum ayya alama nazarati shaytani anna ta'tihi ya rika fahimtar fiskar shedan in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa samiul alim ko innahu samiul alim ko huwa samiul alim ko to kullum ka rika fahimtar nazarati shaytan fiska ta shedan idan ya alkawarin wallahi tallahi ba zai ban mu ba la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila yace Allah ni za ka yi wa haka saboda wannan mutumin wallahi sai na halakar da duk zurriyar shi sai yan kadan inna ibadi laysa laka alaihim sultan shine ce wala udillannahum wala umanniyannahum wallahi sai na bakar da su wallahi sai na halakar da su sai na sa sun rika canza halittar Allah ko kuma su rika tsaga kunnuwan dabbobi shirka-shirka kenan ko shirka to mutum ya rika bibiya da bincikar fisgar shaidan an nata a cihi sai ina shi kuma take zuwan mashi za ga wani shi babbar matsalar shi sallah a jami'a to na zaga su shaidan da shi kenan wani ko babbar matsalar shi shi sallah ba ta bashi wahala shi azumi ke bashi wahala shi abin da zai sa a ce ya daina cin abinci shine damuwar shi wani kuma shi zaka ga abin da ya shafi ya cire kwandala ya bayar wani za ku iya kwana ana karatu a ita tahajjudi ka ce ba naira goma to a nan ne rigim to shi kuma nan ne na za'atu shi ya san da shi take wani kuma za ga shi taurin kan ne shi ka faɗa mai gaskiya ne shi ba zai tuka ba kai waye shi kaza shi kaza to kullum kowa ya duba ta ina shedan ke diba rabon shi a jiki shedan na nan ya zuba jari a jikin kowa to ta ina ne sai kai ginin concrete irin ka tangara annabi zulkar ne ko fa matsa'u ayyazharuhu fa matsa'u lahu nakaba haka za ka yi irin wannan katangar yake cewa sharhu nuniya ta ibn al-qayyim ibn isa akwai nuniya ta ibn al-qayyim sharhin ibn isa yace wa mimma yanbaghi ma'rifatu yana daga abin da ya kamata mutum ya sani anna naqsal imani tawaya da raguwar imani idza adda ila tarki wajibin wa fi'li muharramin idan raguwar imani ya kai mutum zuwa ga barin wajibi aw fi'li muharramin ko aikata haramtaccen abu fa hada futurun khatir wannan gazawa ce mai hadari nan ce futur shine samun kasala to lallai wannan gazawa ce mai matukar hadari da mutum ya fada madmumun kuma abun da rike akwai matsala duk abin da za ka yi a duniya karke sakaci da wajibi duk tsibar duniya da za ka yi da tsinke to karka aikata haram kada ka aikata haram yajibu alaihi tawbatu wanda ya bar wajibi ko ya aikata haram ya wajaba ya tuba ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ashuru fi ilaji nafsihi sannan ya gaggauta fara baiwa kanshi magani amma idan lam yu'addil fusura ila tarki wajibin amma idan raunin imanin bai kai mutum zuwa ga barin wajibi ba au fi'li muharramin ko bai kai mutum zuwa ga aikata haramtattun al'amura ba wa inna ma kana taraju'an fi amali mustahabbatin sai dai kawai ya mai da shi baya ne ga aikata mustahabbai matsalan ga misali fa ala sahibihi ayu waswisa nafsahu to ya wajaba ga mutum yayi tunani a zuciyar shi wa yusaddidu wa yukaribu ya daidaita zuciyar shi ya kusantar da ita ga Allah hatta ya huda ila nishatihi har ya koma zuwa ga abin da ya saba yi a nishadance wa kuwatihi da karfin shi da ibadati a ibada da ga wani shi kuma da ya saba qiyamul layli kullun zai tashi ko raka'a biyu ne da kullun an ga masallar farilla zai zauna yayi yayi tasbihi da sauransu sai daga baya ya bari ya kamata yi wa kanshi fada ya dawo ga wannan aikin alkhairi ya ce wa haza min ma yustafadu min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar za mu fa'idance ta mana za mu samu asalinta da tushenta daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce li kulli amalin shirra kowane aiki yana da nishadi mana kowane aiki da za ka yi za ga akwai nishaɗi mana akwai wani abu da ya sa ka kake jin ka yi misali ɗan kasuwa ne yana jin nishaɗi zai tafi kasuwa in ma'aikaci ne yana jin nishaɗi zai je aiki sai za ka zo ka samu mutum shekara talatin yana aikin ofis in ba ranar hutu ba kullum sai ya je akwai nishaɗi wa kowa da ƙarfi da yake sabar da shi ya yi in ka ɗauko ɗan kasuwa ka kai shi wannan ofis din sai an fito a zahar a kira shi a ce Allah mu ganka ba ce ina a ce ofis ce wallahi na manta ani ina shago to wallahi na manta kun kai ni ofis so da bai da bai da nishadi bai da nishadi to haka ayyukan ibada su ma suna da irin wannan nishadin wani kulli shiratin fatara kowane nishadi kuma yana da rauni da yake samu yani za'afun wa futur yana da rauni wanda a ƙarshe sai mutum ya samu rauni sai ya gaza sai ka ga al'amura sun koma mutum baya ya ce fa man kanat fataratuhu ila sunnati faqad aflaha wanda rauni shi da yake samun shi ga wasu ayyuka yana mayar da shi zuwa ga sunnata to wannan mutumin ya rabauta ma'ana sadda rauni ya kama ka cikin wasu ayyuka sai kuma ka canza su da wasu ayyuka an fara zafin rana azumin nafilar da kake irin na annabi dawud yana wahalar da kai sai ka juya ibadar azumin ranar sai ka fiyar da ita dare sai ka fasa azumi da rana saboda zafin rana da yanayin aikinka sai ka mayar da shi da daddare kuma sai ka yi kiyamun laili ka yi tilawar wasu izuzuwa ka yi salati da anwa'ul azkari wannan in kai haka faqad aflaha bawa ya rabauta wa man kana ila ghairi zalika faqad halaka wanda rauni shi ga ayyukan ibada suka kai shi zuwa ga akasin sunnata ya koma wasu abubuwa sai ce ga shi sai bar kiyamun laili sai koma kallon youtube to kaga wannan ya shiga matsala faqad halaka rawahu ahmad wa huwa fi sahihi targhib aka samu wannan hadisi a cikin sahihu targhib na malam albani dan mar hadisi 55 malai ce wa qabla shuru'i fil kalami an al ilaj kafin fara bayani da magana game da maganin raunin imani ya sunu zikiru mulahawatin ya kamata mu ambaci wata fadakarwa mai muhimmanci ana wahiya fadakarwar ita ce anna kathiran min alladhina yahissuna bi kaswati qulubihim da yawan waɗanda suke samun bushewar zukatansu da wasu zukatansu sun bushe malam ba su da imani da yake faruwa kila saboda talauci wani talauci ke busan mashi da zuciya kila kuma saboda wadata wani kuma wadata ke busan mashi da zuciya wai kawai ran na wai sai aka zo bayana mun wai rika ba da zakka muka zauna wani ya ce ka ni ka san ni ni dan siyasa ne haka wani gari yana bade waya danka Allah shi ne ke wannan labari ka san ni nace musu kawai a lissafa sai kira sakatarori na duk aka lissafa aka samu biliyan arba'in wanda yake ni wawa ne wai ba da biliyan da ha ba da ɗan sassallame su ma malamin suka ƙi karɓa da ta karayen kaya na to kaga wannan zuciyar shi ta gushi in ka ce ya ba kamar ce ha ba kadai ga harkoki yanzu hanyoyin samun kuɗi ba kana kan gadon ka ba za ka shiri shi yana ga dabara ce bai san Allah ba mita ce kawai kunne fa ya kun da kafin ne da nuna an ce ma kafin da nunin din ma dan mu gane ne aka ce kafin da nunin amma kafin kun din ma bakar kana kana amrul lahi qadaran makasura to kaga wasu za su rika samun rukushewar zuciya yabhatuna an ilajatin kharijiyya sai su rika nemo magani daga waje yuriduna laiti ma da fiha alal akharina sai su rika dogaro akan wasu don samun maganin suka ragu gushewar zuciya ma'a annabi makadurihim tare da cewa suna da iko lau aradu da sun nufaci haka ilaja anfusihim bi anfusihim su warkar da kansu da kansu wa hada huwa al-asl to wannan shine asali da annal imana domin imani ila alaqatun bainal abdi wa rabbihi shi imani wani abu ne na alaƙa tsakanin bawa da Ubangiji shi. Ke sa rubba ash'asa akhbara madfu'un bil abwab da aka sama adal la ila abarra. Za ga mutum kai kare na shi in ma zai sallama ki amsawa. Inda zai nemi beli ma a wajen DPO ko kwamishina ba za a saurare shi ba. Da zai daga waya ya kira gwamna ko wani kwamishina ko wani minista ke wane ne ke wane ne wani talaka haka daga kauye kaza kashe wayar layi amma wannan mutumin da za a je ta sashe aka je wajen Allah Allah zai tsara mutane amma kuma dai tunda ba gan shi a irin yadda ake tsammani ba sai ba dauke shi kowa ba to imani alaka ce tsakanin bawa da Allah ba abu bane na siyasa ba abu bane na fashion ke da za ka iya tara ƙasar nan kaf suna kanka shi kuma Allah bai san kaga taron siya zama taron sun siya ba shara kuma za ka iya samun ƴan ƙasar nan kaf ba sa san ka shi kuma Allah na san ka kuma ba ruwan shi da suna kin ka kuma shine gatan ka shine kariyar ka sunuface ka da sharri ya kiyata ya ta mai da sharrorin su a kawunan su wa fi ma yadi game da abin da ke tafe zikiru adadin min alwasa'il shar'iyya ambaton wani adadi na daga hanyoyi na shari'a hanyoyi na shari'a allati yumkinu lil mar'il muslimi wanda suke iya yiwuwa ga mutum musulmi a yu'alija biha da'afa imani ya magance raunin imanin shi wa yuzilu kaswata kalbihi ya kawar da kushewar zuciyar shi ba da litimadi ala Allah bayan dogaro ga Allah dole sai mutum ya nemi taimakon Allah dole sai mutum ya dogara ga Allah wa tawqinin nafsi ala mujahada da kuma daddanna rai ga dagewa sai an dage sai an mayar da hankali sai an yi kwazo kwarai da gaske sai imani sai kaga yayi rauni a sai ka ga yayi kwari ya farfado amma idan ba a yi waɗannan ababen ba mutum shaidan ya rika zamar da shi sai ga yana ababen da dabba ma a daji ba za ta iya ba sai yanzu kana mai mulki irin yadda aka yi amalin fashin nan ko suna sallar asuba ba gwamnati na cewa sha uku yan dare na cewa mutum ashirin da bakwai kasan gwamnati ita ko ta siyasar banza da take yi wai ba a faɗan adadin gaskiya saboda wai su ba taimakon Allah suke so ba ko to kila haka ne amma shi Allah cewa a riga faɗar gaskiya sai ku faɗa yawa amma bata gagara ba radda aka yi abin wani cikin masu ruwa da tsaki ya je a yi rawar ƙorosu sai ga hango shi yana rangwada an karɓa wasu 'yan jam'iyyar adawa sun dawo jam'iyyarsu kan titin ta sabon doda kai kuma da aka kashe ruwanka in ba a yi sa shi gona dai kowa zai rika ka gani ba shi yasa ba na tafiya masu yurci to kai ya za ka tunta kanka da talaka kama kuma me dalilin haka sai ka ce dalilin bushewar zuciya shine dalili man ba haka malin zuciya da imani kuma da abdulaziz ba ba a kashe ba ba a kai hari ba bai samu rahoton security ko ɗaya na taɓa rai ba amma haka nan sai jirgi ya tashi ya kasa bacci sai mashi matar ta ce ranka ya daɗe lafiya sai wallahi kawai wani abu ne ya faɗo ma sai na ji na farka sai kuka sai menene ce yanzu haka ba za a rasa wasu mutane a daji matafiya dare ya yi masu ba su da ɗakin matafiya a dajin da za su kwana. In aka je lahira Allah ya tambaye da dan me ban ma matafiya a daji ɗakin baki ba da ɗakin matafiya don ce ba fa a yi ba kuma abin ba dole ba ne ya faru amma ya hana shi bacci shi kuma wannan ya faru ta tabbata haka ne amma ya kaɗa ku sun karɓi inda biyar dawa ba wai bai da imani ba ne zuciya ce ta bushe yanzu za ka iya samun mutum an gama aiki komai kasu ya fenti sai ya bushe ka kana da fenti wadda kai bushe ya yi to ya bushe a kana da fenti guga goma ga su nan wani sun bushe ko da zuwa kai kana da fenti kana da shi wallahi yana da fenti har guga goma sun bushe mai fenti iya dangana ya lafi tantin nan ba sai an tashe shi sai a tashe shi to shi ne raya zuciya farfado da yadda daga bushewa shi ne yana ga Abdullahi ibn Mubarak ne yake ta ai ka yi kokari ka birka bibiyar zuciyarka da ba ta ruwa kar ta bushe in ta bushe akwai matsala saboda in ta bushe galiban abin da ke faruwa shi ne sai ka taɓa haƙƙin masu rauni shi kuma mai rauni Allah ne mai kwatan mashi haƙƙin shi a lahira salasatun ana fasmuhum yawmal qiyama rajulun uqtiya bi thumma gadara mutumin da aka yi shi danni kuma ya yaudara masu muslim muslim ticket isabin su ya ɗara na tsantsar demokaradiyya saboda ai dan musuluncin aka zabe su kama shi addinin da aka ce wa kare ana biki a gidansu ya shaida? Ya shaida ba. Mun biya hajji da ɗan karen tsada, miliyan goma, ila ma hadda ɗori ko? Sai ga kiristoci an biya musu 50%. An ya kai musu 50%. To, ko na mu sai na baɗi ne? Ta ya kamata a fara da mu ne, don mu muka fi yawa, mu muka yi muslim-muslim. ga Najeriya mun yi na uku a musabakar Qur'ani shekaran jiya aka fitar da sakamako dan caji na ɗaya ko ɗazuma nake ce ma wani kai result din yayi amma da mu ne a wurin cajin nan to amma dai mun yayi ai din mu ne ko caji ta ta ɗaya Saudiya ta ta biyu Najeriya ta ta uku cikin ƙasashe ɗari da ashirin da takwas amma kai yanzu kila sai anan kake ji amma ta yar kwallo gaddamar sakandare ita ga ta har gida aka ba ta wajen miliyan ɗari da hamsin da kambi da lambar yabo ta ƙasa wanda ko ba ci kwallon ba ba matsala ai mazan ba sa ci ko mu wannan ma dai ba mu san mayar da sunan mu yake ba mu sai matan ne suke cin kwallon su mazan in sun je ba sa ci tun olympic 1996 ko daban da a ciwo sai ka tosa su samu sana'a Allah ya maza ya kwallon ku samu sana'a malaman naku a zama ba sa ci wani dan Kano wallahi alhamdulillah abin yayi kyau sosai amma za ka ji shiru na ga gwamna ya gayyace sun zauna a kujera ɗaya su ce an yi ƙaramin ko eh an yi ƙaramin saura saura babban na wani malami a kano na ga yana ba da labari ya ce ai lokacin shekaru musabaka ta ce da aka da in kwamitin musabaka in suka yi kokari Allah ya taimake su aka yi masa hanya suka ga gwamna sai a ba su miliyan takwas miliyan goma a shirya musabakar jiha a ɗibi yara a je national wanda suka tsallake a baya za a yi ne da aka zo lokacin shekarun shekarar farko da suka shiga aka yi bayanai suka ɗan gabatar da proposal ɗin akan gabatar da proposal kamar na miliyan ashirin ne gwamnatin baya sai ta rage sai ta bada miliyan takwas ko goma suka ɗan gabatar yadda yan bugu yadda as usual kawai shekarun sai rubuta ce a ba su miliyan ɗari biyu ranka ya ce a je yan iska yan kwallo suka zo din bidan dari biyar aka bayar shi sai qur'ani ne ba zan bayar ba in ba zai isa ma a zuwa yi bayani a zo a yi bayani bidan takwas can dari biyar nan bidan takwas inda dai na haɗu da Allah ya ce mai kai qur'ani in ce mashi me in ce mashi me eh to Allah yan kwallon ne na ga kamar sha ɗaya ko sha ɗaya ne sha ɗaya na rumfa to yan musabakan sun fi sha ɗaya a kansu in ma kirga za a yi ya yi kokari daidai gurgudu da iya abin da zai iya to idan zuciyar ta bushe sai ga kawai ana ta abubuwa hankali ya tafi don mutum ya dogara ga Allah sai ya sami natsuwar zuci da da sai mutum ya sami natsuwar zuciya da da dawowar imanin da za mu da iya fara kaɗan ya ce ta dabbo na ɗaya in kana so zuciyarka ta rayu ta farfado daga bushewa ta dabburul qur'ani al'azim alladhi anzalahu Allah azza wa jalla tibyanan li kulli shay'in la'akari da tadabburin alqur'ani mai girma wanda Allah ya saukar da shi a matsayin bayani ga dukkan komai wa nura kuma haske ne ya hadi bihi subhanahu man sha'a min ibadihi da Allah ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayin shi daga wanda Allah ya datar da shi daga sauraron alkur'ani to sai ga ya shiri to sai ga yace wannan abun fa da ake karanta ce mishi qur'ani ne yace a karanta mani shi wala shakka babu kokonto annabi ilajan awima a cikin alkur'ani akwai magani mai girma wa dawa'an fa'ala akwai magani mai tasiri qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul isra wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa muna saukarwa a cikin wannan alqur'anin na abin da yake magani ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'minai wala yazidu na illa fasara ba abinda azzalimai ke karuwa da shi face asara shi qur'anin azzalimai su sai dai su kara nisa da rabo saboda za su ji shi ba za su yi tadabburi ba za su yi natsu ba suratul isra amma tariqatul ilaji fa hiya tafakkuru wa tadabbur amma hanyar magani da alqur'ani shine ka rika tadabbur ta tunanin ayoyin أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والتدبر هذا تدبر الآيوين إن كانوا كآية تجنان أنت النبي صلى الله عليه وسلم يسلر درك بعد آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم wa innaka antal azizul hakim ko ka duba aya ɗaya fa yi ta tadabburi da ita magabata ka za su ce sai dauki aya ɗaya ta nanatawa tana kaiwa da komowa a zuciyar shi yana kallon abubuwan kuma ko ina na kurani za ka samu irin wannan aya yanzu kawai sai ka ɗauki iza zulzilatil ardu zilzalaha kawai kai ta maimaita ta wai da duk girman ƙasan nan a girgiza ta duk girman saman nan ta sassage wa yau mata shakkaku sama'u bi zamani idan sama'un shakkat idan sama'un fatarat idan shamsu kuwirat wannan kawai sai su kai ma sai su baka darasi daga cewa to kimiyyan nan da teknolojin nan duk ƙarya ne Allah dai shi ne Allah kuma ƙur'ani ya yi mana fashin bakin komai kaga mutum zai samu abin da zai iya tadabburi da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tadabbaru alquran lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana la'akari da lura da ayoyin alqur'ani wa yuraddiduhu yana nanata aya wa huwa qa'imun bil layli yana tsaye cikin dare hatta innahu fi ihdal layali har ma shi a wani lokaci cikin dayan darare kama yuraddidu ayatan wahida ya kasance yana ta nanata aya guda ɗaya min kitabillah daga littafin Allah wa huwa yusalli lokacin yana qiyamul layl yana sallar dare lam yujawizha hatta asbaha wallahi bai tsallake ayan nan ba har gari ya waye hiya har asuba kenan aka tafi sallar azu ya tafi sallar asuba wa hiya qawluhu ta'ala in tu'adhibhum in ka azabtar da su fa innahum ibaduk Allah ai bayinka ne ka cancanci ka azabtar da su amma wa in taghfir lahum in ka gafarta masu fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne mai hikima in ka duba wani abu da zai baka sha'awa aya kwarewar zance ta tabbata nan da ya ce in tu'azzibuhu in ka azabtar da su ai da sai ya faɗa siffofin da zai nuna Allah zai iya azabtar da su da sai ya ce in tu'azzibuhum wa innaka antal azizu abin nan alkawiyu duntika sai bai faɗa ba ko kuma in tu'azzibuhum Allah in ka azabtar da su wa innahum mujrimuna ai ba su da mutunci kenan ai ka azabtar da su sai ce fa innahum ibadu ai bayin ka ne in ka hada kaga sai kaskantar da su in na ya Allah su ba komai bane sai girmama Allah Allah in ka wadatu da barin yin masa azaba sai da masu ba kowa bane kenan haka muke fata amma wa in tagfir lahu amma idan ka gafarta musu sai jinjina mashi da wasu sunaye wa innaka antal aziz kai mabuwayi ne alhakim bai hikima in ka ce ka yafe musu ba wanda zai ce dan me kuma in ka ce ka yafe musu ba za ka rasa hikimar da ta nuna da ta tabbatar da ka yafe musu ba za ka annabi ya ta salla ya ta maimaita wannan aya ya ta maimaita wannan aya to mu ma za mu iya ɗaukar aya ɗaya ka samu ta aya ɗaya ka riƙe kai ta sallah da ita ko ina na ƙur'ani in ka je za ka samu ko ina na ƙur'ani ka zagaya za ka samu aka samu wata aya da da za ka rike da za ta ratsa ka ko tarihi ko na rikaf da sauransu da aka wannan hadisi ya rawa ba Ahmad Alimam Ahmad ya rawaito shi fi sifatu salatin nabi da kuma cikin sifatu salatin nabi lil albani a shafi na ɗari da biyu ina ga sai mu tsaya nan abin da yake na daidai Allah ya wala da kuskun da ke cikin lashiyafi da su gane kallahun mawar hamdika a shirin layi da an sa a tsakkuka wato bai laifin samu alaikum wa rahmatullah